ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد حث الإسلام على نظافة البيعة وجمالها ونضرتها والعناية الفاعقة بها واعتبرها من صميم رسالته وذلك لأن أثرها عميق في تزكية النفس وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة كما اهتم الإسلام بنظافة الأجسام اهتماما كبيرا فقد اهتم الإسلام بطهارة بدن الإنسان منذ ولادته إلى وفاته فإذا ولد أمر بختانه وحلق رأسه وإذا مات غسل وأحسن كفنه وطيبه ومن يتصفح السنة النبوية والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك سيجد أحاديث كثيرة تدعو إلى النظافة ولا توجد أمة على سطح الأرض أشد حرصا على النظافة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل جعلها الإسلام قضية إيمانية تتصل بالعقيدة يصاب فاعلها ويأثم تاركها في بعض مظاهرها قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر والرجز فاهجر عباد الله فالإسلام خاص أتباعه على النظافة وأمر بها بشكل عام لذلك جعل الطهارة شرطا لكثير من العبادات كالصلاة والطواف بالبيت الحرام فهذه أمور لا تصح العبادة إلا إذا كان المسلم طاهرا متوضئا حريصا على نظافة جسمه وثوبه حريصا على نظافة جسمه وثوبه ومكانه ولعجل ذلك أمر المسلم أن يتطهر بعض قضاء الحاجة وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر عدم تنزه المرء من بوله وكذلك نقرأ جيدا في كتب الفقهاء أحكام الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وكذلك الأمر بالغسل كل يوم الجمعة حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم الحديث متفق عليه وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده أخرجه مسلم وذلك من أجل نظافة وطهارة بدنه وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرجل الحريص على نضارة بدنه ووضاءة وجهه يبعث على حاله تلك يوم القيامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء أخرجه البخاري أيها المسلمون إن مظاهر النظافة والطهارة في الإسلام تشمل جميع عناصر الكون الموجودة في الحياة وتتمثل فيما يلي نظافة الإنسان نظافة الأسنان والفم فمن السنن المؤكدة السواك فعلينا استخدام الفرشاة أو السواك أو ما يقوم مقامهما طهارة لنا وإحياء لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الحديث أخرجه الشيخان وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أخرج ابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبسل والكراف فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم الحديث أخرجه مسلم ومنها نظافة الرأس وذلك بغسله وتمشيط الشعر وقصه كل ذلك يفضي على المؤمن حسن الشكل والمنظر والمظهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه أخرجه أبو داود وعن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلي فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم ومن مظاهر النظافة عباد الله الاهتمام بسنن الفطاء وتكميلا لذلك جاءت الأحاديث بما عرف باسم سنن الفطرة التي تدل رعايتها على مدى حرص الإنسان على النظافة والتجمل والمحافظة على نعمة الصحة والزينة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونطف الإبط وقص الشارب الحديث متفق عليه ومنها نظافة الطريق وذلك بإماطة الأذى عنها وعدم إلقاء القاذورات في الشوارع والطرقات وقد عد الإسلام ذلك شعبة من شعب الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان الحديث متفق عليه ومما حذرت منه السنة أشد التحذير التخلي في الطريق ومواضع الذل وقد جعله مما يجلب اللعنة على صاحبه سواء لعنة الله أم لعنة الناس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق المسلمين وفي ظلهم أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم ومنها نظافة الطعام والشراب فقد حث السنة على العناية بالطعام والشراب وحمايتهما من أسباب التلوث فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوقوا أسقيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسق وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعني الفأر حيث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عباد الله إننا نبتغي مجتمعا طاهرا نظيفا نقيا ظاهرا وباطنا خاليا من الأمراض والأوبئة تسوده علاقات الود والمحبة والتراحم والتواصل حتى نعيش في سعادة وهناء وأمن وأمان وسلامة واستقرار اللهم جمل بواطننا بالإخلاص اللهم جمل بواطننا بالإخلاص والتقوى وظواهرنا بالطهر والنقاء بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka khutubar mu ta yau takenta shine tsafta taken khutubar mu ta yau shine tsafta ‘yan uwana musulmi mu sani cewa hakika addinin musulunci ya ba da kulawa kulawa ta musamman abin akan abin da ya shafi lamari da sha'ani na tsafta ya yi jan hankali ya nusar ya kwaɗaitar wajen kula da tsafta ta jiki tun daga sama har ƙasa kamar yadda ya nusar ya kuma kwaɗaitar da kula da abin da ya shafi tsaftar tufafin da mutum zai sa hakanan gurbin da mutum yake kaiwa da komowa a wajen tun daga cikin ɗakinsa da yake kwana har zuwa tsakar gidansa har zuwa farfajiya har zuwa waje har zuwa unguwa har zuwa gari gaba ɗaya duka addinin musulunci ya ja hankalin wajen kula da shi jan hankali mai yawa ‘yan uwana mu sani cewa irin kulawar da addinin musulunci ya ba wa tsafta da kula da abin da ya shafi tsafta ta kai ta kawo tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara aka halicci aka aka haifi mutum har zuwa komawarsa ga Allah madaukakin sarki za ku ga yana kaiwa da komowa ne a cikin umarni da a tsaftace shi a gyara shi ko kuma ya tsaftace kansa ya gyara shi da zarar an haifi mutum za ku ga abubuwan da ake fara yi masa na kusa-kusa na farko-farko akan masa wanka akan wanke shi ko a share shi ko a tsaftace shi daga abin da yake na jikinsa na jini da sauransu sannan abu na biyu za ku ga ana yi masa aski daga cikin abubuwan da ake masa sannan daga cikin abubuwan da ake masa bayan an haife shi za ku ga akwai kaciya dukkanin waɗannan abubuwa abubuwa ne da addinin musulunci ya zo da su domin tsaftace mutum tun kafin ya san lokacin da zai iya kansa wani abu addinin musulunci ya bada dama cewa a askewa mutum kansa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira wannan gashin da ke kan mutum a lokacin ƙazanta ya ce a mitu an hul'aza a gusar da wannan ƙazantar da take kansa saboda haka aske gashin ɗan jariri wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka na tsafta da addinin musulunci ya umarce mu da shi haka nan kaciya ita ma na ɗaya daga cikin ayyukan tsafta da addinin musulunci ya umarce mu da shi ‘yan uwana masu albarka sannan mu kalla lokacin da mutum ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa daga cikin abubuwan da ake masa akwai mai akwai wanka mutum ya rasu ɗaukarsa za a yi aje a sashi a kabari kawai nan da wani lokaci idan da za ka je ka tono shi za ka samu ƙasa ta fara cin naman jikinsa amma addinin musulunci duk da haka yace bai yadda aje a ɗauke shi a sashi a wannan halin ba sai an wanke shi wanki ma ba ɗaya ba ba biyu ba guda uku eh ai mai wanki guda uku wanki na farko a wanke shi da ruwa kawai ai mai alola a wanke kansa a wanke barin jikinsa na dama sannan a wanke barin jikinsa na hagu sannan wanki na biyu a sa magarya ko sabulu sannan wanki na uku kuma a sa turare ko wani abin da yake tsaya a matsayin turare a wanke shi da shi yan uwa kabari za a kai shi amma ake masa wannan abin dan addinin musulunci nuna maka addini ne na tsafta addini ne na gyara addini ne na kauda duk abin da ba a bukatar a ji shi yan uwa na mu sani cewa daga cikin abin da zai nuna maka tsaftar addinin musulunci da kulawa da ita tun addinin musulunci yana sabo-sabo yana da ɗumi lokacin da ya fara sauka akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wahayi na farko-farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara yau annabinsa shine ya kula da tsaftar jikinsa Allah subhanahu wataala ya ce wasu ya baka fatahhir war rujuza fahjur aka umarci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tsafta kala biyu tsafta ta zahiri da tsafta ta batsini tsafta ta zahiri shine abin da akan iya gani jiki tufafi da abin da yake kama da haka sai Allah ya ce da annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu ya baka fatahhir tufafinka ka tsaftace su ka tsarkake su ka gyara su sai kuma tsafta ta baɗini shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya ce masa warrujuza fahjur amma kaga abin da ya shafi gumaka ka tsaurace musu ma'ana mutum ya tsarkake ya tsaftace zuciyarsa daga shirka da duk abin da yake dangoginta kun ga idan aka tsaftace ciki sai kuma tsaftace me waje haka addinin musulunci yake yan uwa to wannan tun farkon addinin musulunci kenan dan a fahimci tsafta abu ce mai matukar muhimmanci a cikin wannan addini namu yan uwana masu albarka lallai addinin musulunci ya kula da tsafta kulawa ta gaba daya shi sa ya sanya hatta tsarki ya kasance ɗaya daga cikin sharaɗin wasu daga cikin ibadu da muke gabatarwa idan ka kalli tsarki da muke gabatarwa da kyau za ka samu tsafta ce wani nau'i ne na tsafta addinin musulunci bai yadda kai sallah ba sai kana da tsarki tsarki in aka ce tsarki ya shafi alwala sunanta tsarki ya shafi tsarkin da za ka yi idan ka yi fitsari ko bayan gida sunan shi tsarki ya shafi wankan janaba ko wankan jinin al'ada ko wankan ɗaukewar jinin haihuwa duk sunan shi tsarki uwana masu albarka addinin musulunci bai yadda ka yi sallah ba sai ka yi me sai ka yi waɗannan abubuwan sai ka gusar da ƙaramin hadasi da babban hadasi sannan za ka zo ka yi sallah wanda za ku ga alula mai ce ce tsafta ce za ka wanke hannunka ka kurkure bakinka ka shaƙa hancinka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma cewa wa balig filistin shaƙi illa an ta kuna sa'ima ka kai matuƙa ma wajen shaƙarwa a hancinka duk wani datti da abin da ke ciki ka fato shi waje annabi ce sai dai in kana in kana azumi sai ka ba a hankali dan kar ruwa ya shige maka ya shige maka cikin kai wannan tsafta ce sannan ka wanke fuskarka ka wanke hannayenka sannan ka wanke kafafuwanka yan uwa wannan tsafta ce kalli wanka yadda ake yin sa wankan janaba ko wankan ɗaukewar jinin al'ada ko ɗaukewar jinin haihuwa kalle su dukkaninsu nau'i ne da suke tabbatar da tsafta wanka ne da aka ce ka wanke kanka da kyau ka tabbatar ruwa ya shiga ko'ina sannan ka yi alwala sannan ka wanke ɓarin jikinka na dama ka wanke ɓarin jikinka na hagu wanda na san wankan ka na yau da kullum ba haka kake yi ba idan ka kwara ruwa ka bi shi da sabulu kawai shi kenan an gama amma na shari'a daban yake dan ka gane cewa shari'a shari'a lallai ta kula da tsafta yadda ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ‘yan uwa mu sani cewa ɗawafi shi ma na ɗaya daga cikin ibadu da Allah subhanahu wata'ala ya je shi ma ba a yansa sai mutum ya yi tsarki musamman alola sai mutum ya kasance da tsarki a tattare da shi shari'a ta gaya mana cewa lallai duk lokacin da mutum ya biya bukatarsa ya yi bayan gida ko ya fitsari to lallai ne tsarki tsarkin kuma ya kasance mai da ruwa sai an rasa ruwa sannan sai a samar da abin da yake a madadin ruwa shine dutse shine dutse har ma ya tabbata a cikin shari'ar ta musulunci cewa wanda duk baya kula wajen tsarkakuwa da tsaftasuwa da abin da ke fita daga jikinsa na fitsari wannan na ɗaya daga cikin abin da ke jawo azabar kabari idan mutum ya mutu me dalili saboda fitsari na jasa ne fitsari cuta ne idan fitsari ya taɓa tufafinka ko ya taɓa jikinka wannan cuta ne don mutumin da fitsari yake yawan taba masa fatar jikinsa to wannan fatar takan samu matsala saboda sinadaran da suke cikin fitsari suna da ƙarfi kwarai da gaske ba ka gani ko da bango ne da ake yawan yin fitsari a jikinsa zaizayewa yake shi kadai to kuma fatarka to shari'a ta damu da lafiyarka ta damu da tsaftarka ta ce lallai lokacin da kai fitsari ka tsaya ka tsaftace jikinka tsaf ka tabbatar fitsari ya gama fita daga jikinka duka kafin ka tashi wanda ko ke gaggawa fitsari bai gama zuba daga jikinsa ba ya tashi ya miƙe ya yi fitsarki ya tafi rago fitsarin ya ci gaba da ɗiga a wandonsa ko a jikinsa wannan ɗaya ne daga cikin abin da ke jawo mutum azaba kabari Allah kiyaye mu ɗan uwana masu albarka lallai mu sani cewa wasu daga cikin suna ɗauka cewa addinin musulunci ba ruwansa da abin da ya shafi tsafta har wasu da suke da'awar musulunci ma suna gani cewa zama a cikin yanayin rashin tsafta da zama a cikin wani hali na buzu-buzu alamu ne na tsoron Allah da abin da ya kama da haka ‘yan uwa ko shakka babu wannan kuskure ne lallai wannan tunani ne irin na mushrika irin na mushrikan makka su ne suka tambaye salman al-farisi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim suke cewa wai ku sahabbai annabin ku ya koyar da ku komai har ta ladabin biyan bukata ma sai da ya koyar da ku allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'a annabin ku ya koyar da ku komai hatta ladabin biyan bukata yadda zaka tsarkake jikinka duk sai da annabin ku ya koyar da ku salman al-farisi yace ajal haka al'amarin yake daga cikin ma abin da ya koyar da mu bari in gaya maka wasu daga ciki yake gaya shi mushrikin ya koyar da mu idan muka shiga ban daki kada mu fuskanci alƙibla ko mu juya mata baya sannan ya koyar da mu wa Allah nastanji bi aimanina kada mu mu yi tsarki na bayan gida ko na fitsari da hannunmu na dama kada ka sa hannun dama ka yi me ka yi tsarki da shi me yasa saboda hannun dama da shi ake cin abinci da shi ake rike duk wani abu mai kima mai daraja to dan me kuma zaka dauke shi ka sashi a wajen najasa saboda kiyaye lafiyar ka da tsaftar jikinka sai shari'a ta hana ka wannan ba bature ne yake wannan bayanin ba annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ka wanke abin da ya fito na najasa daga jikinka da hannunka na dama ka sa hannunka na hagu idan ka sa hannun naka na hagu ma kuma in ka fito ka samu abin da yake na omo ko sabulu ko ƙasa ka dirje ka tabbatar wannan abin da ya taba hannun naka ya tafi wannan addinin musulunci kenan ya ce sannan kuma ya koya mana cewa kada mu yi istijmari shine tsarkin da ake da dutse da ƙasa da duwatsu guda uku sannan idan mun tashi kuma kada mu yi da kashin dabbobi ko kuma kashi da annabi ya hana mu wannan ya ce lalle dan ka fahimci addinin mu na musulunci ya tattara komai da komai eh ba iya masallaci bane kadai ba iya sallah da azumi bane kadai addinin musulunci addinin musulunci rayuwa ce gaba daya saboda ka hatta shiga ban ɗakin ka addinin musulunci ne kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yan uwana masu albarka mu sani cewa wanka da ake yi na jinin al'ada ko jinin haihuwa ko wankan janaba ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke nuna tsafta na addinin musulunci mu kalli wankan da ake yi na juma'a hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da ya ce shi wanka da ake na juma'a a cikin hadisi ingantacce wanda bukhari da muslim suka rawaito yace ghusl juma'a wankan sallar juma'a wajibun ala kulli muhtalim wajibi ne akan duk wanda ya isa mafarki inda ba don wani hadisin da ya zo ya sarrafa hadisin ya canza shi daga wajabci ya koma sunna ba amma da wajibi ne idan mutum zai zo masallaci sai yayi wanka shi sa ruwayar muslim ta zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe yake cewa haƙƙi ne akan kowanne musulmi ya yi wanka a kowanne sati ya yi wanka a kowanne sati ya wanke kansa ya wanke jikinsa gaba ɗaya wannan dima yake nuna maka kada ka shiga cikin ‘yan uwanka musulmi ka rinka cutar da su da wani bashi-bashi ko irin abin da bai kamata ba don wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abin da zai jawo mutum matsala a lahira e galibi muna rena shi amma ka shiga cikin mutane da, da wani ra'iha kariha irin wari wanda ke zai iya cutar da mutane mutane suna toshe hanci ba sa jin daɗi wallahi wannan sai Allah ya tambaye ka sai ka yi bayani ranar tashin alkiyama yan uwana masu albarka mu sani cewa saboda kula da abin da ya shafi tsafta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi alkawari ya kwadaitar ga duk mutumin da yake kiyaye alwala yake kiyaye tsaftar jikinsa wajen alwala ranar tashin alkiyama zai tashi fuskarsa da hannayensa suna haske suna walwali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min atharil wudu annabi yace lalle al'ummata za a kiraye su ranar tashin alkiyama suna masu haske a fuskokin su suna masu haske a kafafuwansu sai yace min atharil wudu saboda abin da suke wankewa na alwala wannan abin da kake ka wanke hannunka ka wanke fuskarka ka wanke kafafuwanka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su su kadai za su tashi da irin wannan siffar da ka tashi dan uwanka kaga fuskarsa tana walwali tana haske kafafuwansa suna walwali suna haske ka san wannan dan uwanka ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba sahabbansa labari sahabbansa suke mamaki cewa ta ya za annabi ya iya gane al'ummarsa a cikin dubbunan mutane tun daga al'umma ta farko zuwa ta ƙarshe annabi ya zai gane al'ummarsa suka ce ta ya rasu ya ce to bari ba ku misali ku ne kuna da dawakai baƙi irin dukkanin dawakan baƙaƙe ne babu tsofa ne a jikinsu ya ce akwai kuma wani doki guda ɗaya a jikinsu shi kuma dokin baƙi ne amma fuskar safara ce kafafuwan safarare ne ya ce za ka gane wannan guda ɗaya a cikin dubban nan kuma za ka gane su ba ce za ka gane su to wannan shi ne yadda annabi zai gane mu a cikin miliyoyin mutane sallallahu alaihi wasallam me zai jawo mana wannan shi ne tsafta yadda kake alwala kake wanke fuskar kake wanke kafarka hatta ranar tashin alƙiyama hakan sai ya maka tasiri Allah subhanahu wata'ala ya samu dace in uwana masu albarka mu sani cewa lallai akwai gurabe da ya kamata a ce kowanne musulmi ya kula da su wajen tsaftace su suna da yawa kwarai da gaske amma za mu ambaci kaɗan daga ciki daga cikin uwana masu albarka akwai tsaftar baki lallai addinin musulunci ya kula da tsaftar baki kulawa a mai yawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ke bibiyar sunnarsa da hadisansa za ku ga baya rabo da aswaki sallallahu alaihi wasallam na na Aisha Allah kara mata yarda take cewa idan annabi ya shiga gida farkon abin da yake farawa da shi sallallahu alaihi wasallam shine aswaki idan ya shiga gidansa ya gama abin da yake a waje farkon abin da yake farawa da shi saboda an tattauna an yi magana maybe baki ya dan canza a lokacin sai annabi ya dauki aswaki ya goga ya gyara bakinsa sannan kuma sai a gana da iyali sallallahu alaihi wasallam abu na ƙarshe da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ‘yan uwana ku sani cewa yana kan ƙirjin na na'isha zai bar duniya sai ga ɗan uwan na na'isha ya shigo abdurrahman sai annabi ya hangi aswaki a bakinsa yana taunawa sai annabi ya sa masa ido sallallahu alaihi wasallam ya ƙura masa ido sai na na'isha da yake ta fahimci mai gidan nata Allah ƙara mata yarda sai ta ce a khudhu laka sai ta fahimci kamar yana ta ce rasul an karba maka ne sai nuni da kansa a lokacin ko magana baya baya yi sallallahu alaihi wasallam ta karba aswakin ta tauna masa ɗaya bangaren ba inda abdurrahman yake ci ba ta tauna masa ta gyara masa ta tsaftace masa ta sa mata ta sa masa shi a baki ta ce sai ta ga yana yin aswaki irin aswakin da bata taba gani yana irinsa ba zai koma ga Allah subhanahu wataala amma ku kalli tsafta yake sallallahu alaihi wasallam tsafta shi sa yake ba mu labari tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da ba dan kada na takura al'ummata ba yace wallahi da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah kaga mafi karanci kai aswaki sau nawa kenan sau biyar mafi karanci mafi karanci kai aswaki sau biyar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi karanci kamar mutum ne yana jin nauyinka sai ya ce maka wane wallahi da ba dan kan kan takura maka ba da na ce kai mun abu kaza da Allah in kana da kara me zaka yi haka annabi ya ce laula an ashqa ala ummati da ba dan kada in matsa wal ummata ba la amartahum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki a kowace sallah wata waya ta ce a tare da kowace alwala to addinin musulunci ya kula kwarai da gaske wajen kula da tsaftar baki shi sa ayi uwa mu sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk mutumin da ya ci albasa ko tafarnuwa ko duk dan icen da yake gurɓata yanayin baki ya kasance idan kai numfashi zai cutar da na kusa da kai annabi ya ce to kada ma ya zo masallacin mu kowa ko ya san wajabcin sallar jam'i da kuma yadda annabi ya dauke ta da daraja amma annabi ya ce in dai ka ci wannan dan ice na albasa ko na tafarnuwa yadda bakin ka ya lalace to kada ka kusanto masallacin mu haka ya ce ma kada ka kusanto masallacin mu ka san abin ba kaɗan bane to shi sa ƴan uwa lallai ne barin kulawa da yanayin tsaftar bakin mu addinin musulunci bai yadda mutum ya zo da wani yanayi na rashin kyau ya shiga cikin mutane ya rinka cutar da su ba wallahi abin da mutum yake gani ba komai bane amma wannan abin duk wanda ka cutar wallahi dan uwa sai Allah ya tsaye da kai ya muku hisabi ran tashin alkiyama ladan ka za a dauka albashi saboda ka cutar da shi cutarwa ce sosai sai Allah madaukakin sarki ya saka masa shi sa duk mutumin da ya fahimci bakin sa ya canza to ya ja gefe ya burushi ko kuma ya samu asuwaki ya goga sannan ya shigo cikin mutane wannan shine abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana mu sani cewa daga cikin abin da ya kamata a kiyaye wajen tsaftar su akwai kai e baya ba daidai bane barin barin kanmu haka butsatsa ba kulawa babu alkintawa babu gyara wannan ba daidai bane lallai annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya kasance yana da gashi mai yawa akan sa yace to ya girmama gashin sa man kana lahu sha'ar falyukrimhu wanda da yake da gashi annabi ya ce ku girmama gashin ku ku mutunta gashin ku ta hanyar ku gyara shi ku taje shi idan kuna da shi da yawa in kuma kana gani gashin ka ba zai tarar baka je a maka aski idan kuma zaka ajiye gashi to lalle ka tara shi eh amma haramun ne addinin musulunci ya hana ka aske wani bangare na gashi ka ba wani bangare wanda annabi ya hana kai tsaye annabi ya hana ka aske wani bangare na gashi ka ba wani bangare ko dai ka bar shi gaba daya ko kuma ka aske shi gaba daya wannan aka dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gyara gashin sa ya shafa masa mai sallallahu alaihi wasallam in kan goshi daga nan sai dai ka ga yana kyalli sallallahu alaihi wasallam shi sa idan annabi ya shafa wa kansa gashi ma hatta furfura da take kansa buya take ba iya ganin ta har annabi ya bar duniya abin da yake kansa na farfara bai wuce kwaya goma sha takwas ba kwaya goma sha takwas wasu a ɓangaren kansa wasu a nan ɗinsa kundukukinsa haka wasu a nan ɗinsa irin abin da ake so hana ƙarya a nan farfara kawai take sai da sabai suka irga ta suka rawaito mana ba su fi kwalli goma sha takwas ba to idan annabi ya shafa mai ya yi kwalliya ya shafa wa kansa mai sai ka samu wannan farfara ma ba iya ganinta ba iya ganinta to shi sa in uwa lallai mu kula wajen gyaran gashin wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai wa Jabir ziyara gidansa kamar da Jabir yake bada labari sai annabi ya ga wani mutum daga cikin mutanen da suke zuwa wajensa sai ya ganshi kansa haka gashi nan shu'ufan shine ka ce butsutsu haka gashi nan sai annabi ya ce amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi ra'sahu shin da Allah wannan ba zai samu abin da zai dan gyara kansa da shi ba ya za a yaba kansa haka annabi ya ga wani mutum tufafinsa duk yayi datti annabi ta shin ba zai samu abin da zai wanke wannan tufafin bai rinka yawo da shi a haka annabi ne yake wannan bayanin yan uwa tsafta tana ɗaya daga cikin abin da annabi ya bada kulawa da ita yan uwa ba zai samu abin da zai kula da wannan tufafin nasu ya gyara shi ba daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye yan uwa shine akwai abubuwan da malamai suke cewa sunan fitra su ne sunnoni na tsarki eh sunnoni na tsarki hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce khamsun min alfitra ko alfitratu khamsun abubuwa guda biyar suna cikin tsarki hadisin bukhari ne da muslim wanda abu hurairah ya fitar da shi annabi ce abubuwa guda biyar suna daga cikin tsarki abubuwan da Allah madaukakin sarki ya dora annabawansa akai mu aka ce mu koyi da su ga su guda biyar annabi ce na farko akwai alkhitan shine kaciya kaciya abu ne da ke nuna tsafta kaciya abu ne da ke nuna tsarki kaciya abu ne da ke nuna cika da kamala ta ɗan adam shi sa addinin musulunci ya shar'anta yin kaciya da yawa daga cikin malaman musulunci suka ce kaciya wajibi ce ga haƙƙin ɗa namiji haƙƙin ya mace ko aka ce babu laifi za a iya yi amma ba wajibi ba ce amma ɗa namiji suka ce kaciya a wajensa wajibi ce saboda barin kaciya zai tara datti zai tara ƙazanta a gurin da ba a gurin da ba a cire ba a wannan fatar da ba a cire ba wanda zai haifar masa da cututtuka kala kala kamar yadda likitocin zamani ma sun tabbatar da haka abu na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa istihdat shine da aske gashin gaba mutum ya aske gashin gabansa duk lokacin da ya buƙaci yin haka ma'ana duk lokacin da ya taru sai sa ɗaya daga cikin abin da zai iya gusan masa da shi sai ya aske wa taqlimul azafir da kuma yanke farce yan uwa yanke farce sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi barin farce kuma sunna ce ta yahudawa sai ka san da wanda zaka yi koyi da annabi ko da yahudawa idan wasu daga cikin matasa maza ga sun mai da abin ado sai mutum ya tara farce kai ka ce gasar ya kushi zai je ya tara farce farce mai tsayi sai ka rasa ake da shi mazan mu da mata samarin mu da yan mata maza ga abin da ake kenan galibi to ka sani wannan saba umarnin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa natful ifdi da kuma tuje gashin hammata idan gashin hammatanka ya tari shi ma akwai buƙatar ka kawar da shi shi ma tsafta ne ado ne shi ma wa qassu sharib da kuma saisaye gashin baki e shi gashin baki sai sai shi ake uwa ba aske shi ake gaba ɗaya ba shari'a ba ta yadda aske gashin baki duka ba a wannan canza halittar Allah ne amma abin da ake shi ne rage shi ake yi gemu kuma yadda wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a abubuwan tsarki sunonin tsarkin guda goma ne amma na kama guda biyar saboda waɗancan galibin su akwai su a wasu guraren to daga cikin ita waccan ruwaya da ta ce guda goma ne akwai a cika gemu to sai a cika gemu sai kuma a datse gashin baki suka gemu sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sunna ce ta annabawa duka Allah madaukakin sarki ya kyautata ɗa namiji da gemu ya ƙawata ɗa namiji da gemu shi yasa za ku ga kissar annabi Musa da Haruna lokacin da annabi Musa ya dawo ya ga dan uwansa annabi Haruna mutanensa sun bauta dan maraki sai ya kama kan dan uwansa annabi haruna da gemun sai ja yace ya la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si yace kada ka kama gemu na da me da kaina kaga ashe gemu sunna ce me ta annabawan Allah subhanahu wataala shi sa malaman addinin musulunci suka ce aske gemu gaba daya wannan haramun ne eh ka tande gemunka ya zamto kamar fuska wannan haramun ne haramun ne kwarai da gaske saboda hadisai mutawatirai sun zo akan barin gemu babu laifi ka gyara gemunka babu laifi ka kyautata shi amma ka aske haɓarka da ta mace duk ɗaya ne wannan koyi ne da mata wannan haramun ne addinin musulunci ya hana wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin tsarkin da ya kamata mu kiyaye ko kuma tsaftar da ya kamata mu kiyaye uwa akwai tsaftar hanya ko tsaftar guraren da muke kai kawo tun daga gidajenmu har zuwa kan hanyoyinmu yan uwa dole ne a kawar da duk abin da aka san ƙazanta ne ko datti ne ko shara ce ko abin da zai cutar da wani daga kan hanya daga hanya ba aiki na bane ni kadai ba aikin ka bane kai kadai aikin kowa da kowa ne ba kuma aikin hukuma bane kamar yadda suke tsammani idan aka tara shara ko bola idan aka tara kwata sai hukuma ta zo ta tafi ta a'a aikin mu ne dukan mu dole ne mu tsaya wajen tsaftace inda muke mu'amala da su ta yau da kullum wala masu albarka mu sani cewa na ɗaya daga cikin abin da ke yawan jawo mana ambaliyar ruwa ungoyinmu duk damuna sai ka samu ruwa yana shigan mana cikin gidaje kowa baya jin daɗi kana cikin bacci sai dai ka ji ka akan ruwa ko ka tifa ka akan ruwa baka sani ba saboda ruwa ya shigo maka me dalili yana ɗaya daga cikin dalili shine rashin tsayawa mu yi aikin gayya mu fito mu gyara mu gudanar ruwanmu kowa yana ganin kyashi cewa idan na fito wani bai fito ba idan ne kaza wani sai sai mu ki gaba ɗaya kuma ƙarshe idan abin ya tashi sai ya cutar da kowa da unguwar gaba ɗaya idan kai ginin ka yana da ƙarfi ginin makocinka ba shi da ƙarfi zai iya rugujewa to wannan lallai ne ya kasance musulmi sun haɗa kai wajen tsabta mahallinsu gaba ɗaya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a lallai ya yi umarni da kawar da duk abin da aka san zai cutar da wani akan hanya shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa imani yanki saba'in da ɗoriya ne imani yanki yanki kashi kashi har saba'in da ɗoriya ne wata ruwaya kuma ya ce sittin da ɗoriya sai annabi ya ce ƙololuwar imani na can sama wanda daga shi ba wani shine ƙaunu la ilaha illallah ya ce wa adnaha wanda yake ƙasa ƙasa kuma imatatul aza an tariq gusar da duk abin da kasan zai cutar da mutum akan hanya wannan yan uwa imani ne in ka kalli mafhumul mukhalafa na wannan kuma shine rashin imani ne mai ɗora ko sanya abin da zai cutar da mutane daga kan hanya ka fito da sharar gidanka ka zo ka watsa ta a cikin ka zo ka watsa ta a cikin kwata ka fito da sharar gidanka ka zo ka samu bakin falwai ungon ka zo ka zubar da ita ka ebo datti da abin da ga dama ka zo ka zubar da ita wallahi wannan yan uwa ba daidai bane yana ɗaya daga cikin rashin imani ba daidai bane ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labarin wani mutum yace ya gan shi a cikin aljanna yana kaiwa da komowa me yayi shine wani abu ya gani zai cutar da mutane akan hanya kautar da shi Allah ya bashi aljanna yan uwa ba a kawo sallarsa ba ba a kawo azumin sa ba duk wata ibada da ka sani ba a kawo ba ba a ce yana yi ba abinda aka ce kawai yayi shine ya kau ya kautar da abin da zai cutar da mutane daga hanya Allah ya bashi aljanna yan uwa me yasa ba za mu yi ba me yasa ba za mu yi ba sannan mafi hadarin abin yan uwa shine mafi hadarin abin yan uwa shine abinda wasu daga cikin al'ummanmu suke shine a je a rinka yin fitsari ko bayan gida akan hanya ka fito sai dai ku ido bi kawai da kashi duk bakin kwata da ina ne ga kashi na gashi nan ko ina ana ta yi wato wannan illarsa ba kaɗan bane uwa a mu duk lokacin da irin waɗannan kashin aka yi su kuda ya je ya hau kai ya tashi ya je da abincin ka shikenan cutar da take cikin kashin nan ta shiga akan hanya akan titi gashi nan ko ina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku ji tsoron tsinuwa guda biyu sabai suka ce rasulullah menene tsinuwa guda biyu yace su ne wanda suke yin bayan gida ko suke zubar da abu mara kyau akan hanya inda mutane suke wucewa duk wanda gani yace kai amma Allah ya isa wallahi sai Allah sai Allah ya isa masa duk wanda gani yace Allah ya tsine tsinewa babu kyau amma idan mutum ya gani yace Allah ya tsine wanda wani abu sai tsinewa ta bi ka dan me kaje kai haka annabi ce ku ji tsoron tsinuwa guda biyu da wanda suke zuwa inda mutane suke hutawa su je su je su bayan gida a wajen shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta akwai tsinuwa akan wannan saboda haka in uwa lallai mu yaƙi irin waɗannan munanan ɗabi'u ba daidai bane mutum ya je ya ware al'aurarsa ya tsuguna ya rinka yin fitsari da fitsari da bayan gida dukkanin su cuta ne ba tsafta bane ya ci karo da tarbiyya ta addinin musulunci ba musulmi bane kai ba mai son gamuwa da annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam to ya hana kai wannan abin dan me kake yi in dai da gaske ne kana bin sa kusan kullum in kauce ko sai kaga sai kaga an zo an irin waɗannan abubuwa to lalle ne mu dau mataki akan irin waɗannan abubuwan kuma duk wanda suke yi su ji tsoron Allah su daina domin tsinuwar Allah da ta mutanen gari duk tana hawa kansu Allah ya kiyaye mu yan uwana ba su albarka a gurguje a ƙarshe tsaftar abinci da abin sha addinin musulunci ya kula lallai da tsaftace abin da za a ci da kuma abin da za a sha don galibi cututtuka da suke kai komo a cikinmu suna da alaƙa da abin da muke ci ko abin da muke sha ko iskar da muke shaƙa galibi abin da muke ci na cututtuka ba su fita daga waɗannan abubuwan guda uku galibi to lalle ne idan mutum zai ci abinci ya kula da abin da zai ci da abin da zai zuba abincin a cikinsa da idan zai ajiya ina zai ajiye shi da kuma yanayin da zai ajiye shi shi sa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bamu labari cewa idan dare yayi wajen magariba tab da sallan magariba annabi ya ce ku kame kananan yaranku saboda lokaci ne da aljanu suke kaiwa da komowa lokacin dawa lokacin dawar aljanu ne fitowar aljanu ne a lokacin mu mutane a lokacin magam harkokin mun dawo su kuma aljanu a lokacin suke fita harkokinsu to a lokacin idan aka yi rashin sa'a ɗanka yana wasa ƙarami sai aljani ya gaba da shi to sai sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan lokaci sai kowa ya kame ɗansa sai daren ya ɗan shiga babu laifi sai ka sake shi yace sannan sai ku rufe ƙofofinku idan za ku kwanta idan za ka rufe ƙofar gidanku kuma kai bismillah sannan a a rufe a rufe kwanuka kwanukan da aka san an yi wanke-wanken su ko kuma da abinci a ciki duk an rufe su idan akwai salka sai a samu bakinta sai a ɗaure su da suke amfani da salka kenan amma yanzu idan akwai ƙarya ko wani abu sai a kikkife su idan abu ba shi da murfi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sannan sai a kashe irin wuta ta a ci balbal da ake amfani da ita ko wuta ta ice da mutum ya yi amfani da ita wajen girki to ba a barinta sai a kashe ta ba a barinta a gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk gidan da aka yi bismillah aka rufe shedan ba iya bude wannan kofar idan ka rufe kofar gidan ka ba bismillah shedan zai shigo idan shi ba kamar ka bane idan ka sa kofa aka rufe kofa ya ta mai katanga kofa ba za ta mai katanga ba shi iska ne zuwa zai kawai ya shigo abin da ke masa katanga da gidanka shine bismillah in zaka sa sakata ko zaka murdaki ka ce bismillah shikenan shedan ba zai iya shiga ba sannan idan zaka rufe kwananka da yake akwai abinci a ciki ko wani abu ka ce bismillah shedan ba zai iya buɗa maka shi ba haka na abin da ka kife shi da bismillah shaɗan ba zai iya shiga ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abin da yasa yace a rinka kashe irin wannan wuta saboda akwai fuwaisiqa shine bera ko jaba sukan je su jawo bakin wuta irin wannan da aka bari su je su kona gida gaba daya hakan ya faru a garin Madina wata rana aka tashi wani gida ya kama da gobara annabi yace idan za ku kwanta bacci ku rinka kashe wutacen da kuka bari saboda bera ne yake zuwa haddasa irin wannan gobaran galibi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai je samu wani ko wani tsamma ko wani abu in ya fada sai ya jawo je je fada ki shikenan sai daki ya kone ai ta neman me ta da gobara ba a sani ba ga abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani saboda shi wahayi ake masa sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon kulawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد